da wato shirya maulidin a bara ya ce ya bar musu shi zai kira na shi ya kira to bana ma kuma gashi nan su matasan sun fara yi kuma yau alhamdulillah ya kira na shi maulidi din muna fata Allah ya ƙara ƙarawa saboda a garin bauchi ne na ga gida ɗaya wanda aka yi maulidin manzo Allah har guda bakwai a shekara ɗaya a gida ɗaya saboda akwai akwai ubansu da ya su guda shida kowa da kowa ta da kira maulidi kowa ya ce nashi zai kira kuma shi ya kashe kuɗi ya komi da komi a nashi maulidi saboda ka kaga wannan ba mu mamaki bane tunda ba su kadai bane wata rana kila hakan ta faru kowa ya ce zai kira nashi kawai ya kashe kuɗi ya yi yanke yanke akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai wallahi ba kai ba da kan annabi ne ko menene kai yanzu nake ba wani su da uwa labarin wani maulidi da aka gabatar a Kano wanda tun ba ake yin haka bana ma haka idan kana yawo za ka ga abin mamaki iri iri za ka rena wa kanka ma musamman wani bawan Allah da ya gayyaci maulidi da ya gayyaci maulidi tun ba bana ma haka duk mutumin da ya kama sifika a wurin maulidi inda ka kama sifika in ma wa'azi kai in wani gabatarwa in wani zikiri kai ko me kai in dai ka kama zikira daga fara maulidin har zuwa washe gari to in ka gama akwai wani abin nan irin bako din nan akwai ɗauri na wani abu da ake miƙa kowa babbar riga ce an mata aiki da yaji biyar shadda dan uwansu duk mutumin da ya kama zikira a wurin shi ne abin da ake nika maka hadiya na mai maulidi saboda haka wurin suna hidima malam muka sai dai kawai abin tausayi kaga akwai ba Allah da muka yi tsafanin baya zai ya karanta mana maulidin Maulana Abu Isa kan jama'a ban ban sani da ba ya ce maulidinsa daga ran da aka yi layya in an yi layya yau washe gari duk kudin duniyar nan da ya shiga hannun sarai ba wani yake ɗaya ya sarrafa ɗaya kuma ya ajiye wa mulkin na zuwan Allah ko hadiya ne ko sana'a ne ko kudin menene in ya shiga hannun sarai ba ce yake in tutu ya ajiye rabi wa mulkin annabi su sai da hannun Ibrahim bai lafiya da suka je suka rasu maulidin da ya dawo yake gaya da duk gombe state ba inda ake maulidi irin wannan ba wurin da yake haɗa ɗan adam irin yan kujeru da muke karba a jera na roba din nan a zauna wurin maulidi kwaya ɗari bakwai ya ɗauka sannan irin wannan executive chair kwaya ɗari da hamsin filin ƙwallo ne gaba ɗaya ka ƙawata shi a tafa kafet jan kafet wanda duk wanda zai je wurin da zai hau mimbari da aka ɗera din shi zai wurin zai taka ya je har ya hau kan mimbari ya ɗebo polisai da komi da komi daga cikin gombe aka zo aka abin nan duk wanda kake ji kuma a nan ne kusa ba wanda bai gaita ba manya manyan malamai aka zo aka haru aka abin nan saboda haka ya ce abin da malam da yake gaya min shinkafa caroline kai kana ji kawai ka a wani kwana goma sha uku ko sha uku ko sha biyar kana ji kayan kayan hidima caroline buhu biyar da irin mai mai bulan na ɗan tinno guda biyu amma tak ko ɓaya ɗaya da ke kwayan shinkafa ɗaya da rage ba duk ya ga wasu ba samu ba so a daga wai irin wannan maki ne belle irin saurata in kana yawo za ka ga abu mamaki kuma maulidi kar ka yi mamaki an yi a gida ɗaya guda biyu maulan mu shehu ibrahim allah ya kara masa da ya shiga garin kafira su mutane ƴaƴan shehu ja'far suka ba ban labari shehu Ja'far ya roki shehu ya ce shehu da ka tana tana da damuwa muna so kai wa kai mana addu'a malami zai zo ba yana zaune wurin ba da darasi saboda tsaban shagali dalibai malami yana ba da duk karatun da ka sani na duniya nan amma irin wani hadiya da dalibai ke nan a da ke nan in dalibi ya gama karatu an yi ko sati din na ko wani abu sai haka sai ya zare wani abu sai ya ajiye malam to wannan abin da zai bawa malam din ko kuɗi ya bashi ba zai murna kamar wannan abin ba ya gaya wa shehu shi ne kwalin sigari za a ajiye wa malam ajiya za ka ga malam yana murna Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka kuma ka zo da muktasar ko makamatu hariri da sauransu ta zo karatu ne amma ka ajiye hadiyan kwalin sigari amma mala yana murna ko kuɗi ka bashi ba zai murna kamar wannan ba da haka garin yake yace shehu kamar addu'a wannan abu ne to malamai sun zama haka kam mabiya kuma yaya shehu yace an gaba ya tafi yace na lamunce muku abin zai wuce shehu babu ba masu maulidi ba yawa a garin nan ga yadda abu yake kaza kaza kaza ana ba mu da yawa kaza kaza shehu yace an mu bulamuni sai an zo ana share kashin dabbobi a rasa inda za a yi maulidi kai sai ka ina ta ko ina maulidi a kasar a kasar Najeriya kuma wallahi yanzu haka duk Najeriya ba inda ake hawan maulidin manzon Allah wallahi kamar kasar tunda tun ba a yi asuba ba ake fara fita jerin gwano har kusan har karfe ɗayan dare kafin a gaba ka jami mai na ake wannan in ba a ba a tafiyan ba tun ba a yi azuba ba ake fita a hanya majority suke yin azuba kuma wallah har karfe ɗaya na dare ba a kewayo ba ba irin naku wani awa biyu uku ba an gama zagayo ɗan gari naku gaba ɗaya to bana suka raba abun biyu saboda yawan abu aka ware islamiyoyi zalla za su nasu sha'irai da sauran wada zakirai da sauran su ma nasu gaba amma shi din ma san da ya kai karfe sha biyu ɗaya ɗaya da aka raba din ma sannan aka kai sha biyu kamar ma ba a raba ba kawai saboda haka dai kullum ci gaba yake Allah ya ƙara taraki na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da bata lokaci ba da kuma dogon mukaddima za mu ci gaba daga inda muka tsaya ba ban da ba jiya karatun mu na maulidin ma'aiki a salatu wassalamu mun tsaya akan abil qasim bil ma'id zalal muhammadin wa ghairi mu'addin mafkari kubarani shehu yace abil qasim shi annabi muhammad shine baban al qasim kuma muka ce shi al qasim shine babban dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dan annabi ne shi annabi ya fara aiwa alaihi salatu wassalam al ma'id zalali muka karanta cewa annabi shine mai share mata gaba daya a duniya muhammadin shine annabi muhammadu wa khairi ma'addin shine mafi alkhairi a cikin dukkan banu ma'addin mafkari kubara'i shine abin alfahari na dukkan manya na duniya to a takaicen takaitawa yau za mu tashi a kan inda shehu yake cewa a cikin wannan littafi na albarka wato ta hani'a ko kuma majmu'u qasaid maulid nabawi a qasidan a inni al tahayani wanda muka ce jiya in ba kuma da ba ba bahar dawil shine wato bahari na wannan qasida a qaidar arabi ayur jana walun min siwakum wa qad awalladina badaw minkum kamala ibai wannan yadda ka san sabon karatu za a shiga shehu yace ayur jana walun min siwakum ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin ana iya tsammanin samun baiwa daga wani ku wanda ba ku ba alaikum alaika salatu salam kaman misali ne a magana a yanzu ko da mu in kana girmama mutu zaka je akaramakumullahu kuma shi ne ba ba a faɗi haka akaramakumullahu kuma shi kare ne ana makuwar lawo me kuka ce ba kuka ce me ko me kuke so a yi kuma da mutum da ya kake magana so haka shehu yake girma wa manzon Allah ayur jana walu shin ya rasulullahi a sa ana taren samun baiwa min siwakum daga waninku wa qala wallazina madaw minkum kamala ibai bayan al'alim waɗanda duk suka shuɗe a baya sun tattare dukkan cika na baiwa daga gare ku a ce sannan a ce ai tsammanin samun baiwa a wurin wani ku ai ba zai yiwuwa duk wani baiwa ga mai hankali baya samuwa sai wurin manzon Allah in kana neman baiwa kar ka nema a wurin kowa ka nema wurin manzon Allah kawai wannan wato shehu kaman tambaya ne zai yiwu a yi tsammanin samun baiwa a wurin wani ku ya rasulullahi ba yin wake ba yace bayan ga shi nan a fili waɗanda suka shuɗe gabaki ɗaya sun tattara duk abin da ake cewa baiwa daga gare ku ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yawi lakar rusulul kiram ولم تسع إذا العبد إبراهيم يوم اللقاء شو يتي أياوي لك الرسل الكرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم shin dukkan manzannin Allah masu girman nan gaba ɗaya za su tattaru su dawo ƙarƙashinka su zama ba su da ta cewa ba abin da suke da shi sai naka sannan a ce walam ta zali zal abdi ibrahim a yawan liqa'i sannan a ce ba za ka yalwaci wannan bawa ibrahimu ba a ranar saduwa da Allah kai da dukkan annabawa kakkab za su tattaru a ƙarƙashinka sai yadda kai da su sai abin da kai musu madadi ko a lahira ranar tashin duniya ranar tashin hankalin da kowanne har annabawa tattarewa za su yi karkashin ka karkashin tutan ka sannan a ce ka kasa yalwatar da wannan bawa ibrahim a ranar tashin duniya ranar haduwa da allah zai yiwu kamar tambayoyi da cewa yake jike yake ta shirgawa ana ganin zai yiwu in dai har dukkan annabawa suka tattaru karkashin sa suka zama komi a wurin da suke samu sannan a ce ya kasa isar da isar wa shehu Ibrahim ya yalwatar da shi ya masa komai da komai zai kasa zai kasa ba saboda haka wannan tambayoyi ne wa'inda kuma kamar tambaya ne amma ana tabbatar da abin da ake tambaya din ma'ana in kamar kana shakka ne to ba ka lamari ne ba zai yiwu annabi dukkan annabawa su tattaru a ƙarƙashinsa su samu komi na madadi ya ba su komi sannan ya kasa yi wa shehu ibrahim a matsayin sana masoyin shi shehu ya sake cewa aturdi jami'al alamina wa qadimun mu'ibbun atakum lam yubbi abai ita ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aturdi jami'al alamina yanzu ka ba wa dukkan halittar Allah gabaki ɗayanta baiwa ya zama kai ka ba ta baiwa sannan wa khadimun muhibbun ataku sannan ga hadiminku masoyinku ya zo gurinku ya rasulullahi a ce lam ya ubbi a ɗayi a ce ya koma bai koma da baiwa ba zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba dukkan halittar Allah ba shine ya baka duk baiwan da ta samu sannan a ce hadiminsa masoyinsa shi Ibrahim ya zo wurinsa nema bai koma da baiwa ba kai wannan ba zai yi ba ya sake cewa adabi ruku abdan kar ataka muqarrizan muqarrizan a jara ba muqarrazan ba eh muqarrizan anan nawa sa muqarrazan kure ne muqarrazan kan ba fasarar wato tana iya canjawa gaba daya zai zama mafuli ne fa'ili ne muqarrizan wa min judika al-ukhra ka mithli junai atazuluku abdan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka bar bawa kar ataka wanda ya zo gabanka muqarrizan yana yabonka tare da yi maka waka yana gwada ka yana koda ka ka bar shi ba kamar komai ba alhali wa min judika al-ukhra yana daga cikin baiwanka ne aka samu duk abin da ake samu da alkhairi na lahira din nan har aljanna kamar fili juna'i haka nan duniya ma lahira ma billan da duniya kenan dukkan su sun samu ne daga baiwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wadda da duniya da lahira gaba ɗaya ta samu daga baiwansa ne shi ne zai bar bawan Allah da ya zo wurinsa yana koɗa shi bai ba shi baiwa ba duk dai kamar haka ce nake tambaya ta to yanzu zai shiga yace a ya sha bi an tin nas bil hajr sayyidan taludu bihi al absar rabbani wa'i a ya sha bi an ya kai wannan mai ceto bin nas a cikin mutane kakaf isu bil hajr a ranar tashin duniya a ranar tashin duniya dukkan filin tashin duniya ba wadda zai fara yin ceto sai annabi Muhammad. Lalle akwai masu yi, annabi ya ba mu labari, amma kafin su yi sai manzo Allah ya yi a shafa'atul kubra wannan da ake ba da labari din dai wadda har ma wani mai littafi yake cewa mutane za su bi ko ma jahannaman ko jahannama za a kai su ma a yi dai a dai ke ce to a fidda wannan azaban da suke yanzu ra ganin kamar kila ta bi ma jahannama wa ko ina za a gaisu ma dai a cire wannan abu rana da aka kawo kamu ɗayan nan da take kafar fasa kwakwalen mutane so haka da annabi shi zai babban ceto wanda za a yaye wannan abun a zo a kawo waji a bin nabi bin nabi bishwada'i a zo da shi da shahidai a kawo ma'auni abin audin nan mizani a kafa a auna kayan kowa na wuce da cutar aljanna ta fi aljanna Allah ta mu a cikin aljanna shi wace ya shafiya ya kai wannan mai ceto inna ta cikin mutane bil ashri a ranar tashin duniya sayyidan wanda yake shugaban kowa da kowa ta luzu bihil absar wanda duk idan da ganin hasken ganin idanu gabaki daya yake facewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan idanu ran lahira suna kan manzon Allah ba wani abun kallo in ba shi ba a filin tashin duniya kowa yana tsoro a ranar in mutum yana tsoro ko a duniya ne aka kamo shi in ya kama wanda zai iya kare shi ko zai kwace shi sai da yana ta kallonsa ko ya ɗan da ya matsin nan ya zo ya cece shi to haka duk idanu a filin tashin duniya suna kan annabi muhammadu wai suna kallonsa sun face nan gare shi don ya tausaya musu ya zo ya cece su sayyidan taluzu bihi al-absar shugaban da dukkan idanu kakkab suke fakewa nan da shi rabbali wa'i ma'abocin tuta ranar tashin duniya wannan tutan ba halittar Allah da ya isa ya daga ta wato daga ta ma wane mutum wallahi sai manzo Allah shi kare zai iya daga tutar ya rike ta kuma daga Adamu dawo kowa yana karkashin wannan tutar tana kadawa ya hau maqamul mahmud kamar yadda zamu karanta a gaba shine rabba yana daga cikin ma'anonin rabbu sahibu wannan sahibu ne rabba liwa'i ai sahibul liwa'i al-mahmud ma'abucin tuta ta godiya wa qad qafa ulul azmi والحال إنهم لهم إثمة تعبان في كتاب شو يتي وقد خاف أول العزم عزم جزيرة بزدي بني مين أبو زدي أكذا كزيرة يا ربنا يا ربنا زدي كريج أول العزم ما روتا أدري نني كربين أدري النية أشكي أن نبعك نسوي أول العزم با أول العظم با وقد خاف أولو العزم حتى أولو العزم من الرسل سوما أرانا سن شيغا cikin tsoro har su din kwanan baya na faɗa an tashi tacewa da zaɓe a cikin halittar Allah gabaki ɗaya ɗan adam ake zaɓa su ne zaɓa ko a cikin halittar Allah kada saboda ayar ta ta Qur'ani ta Allah yake cewa wa laqad faddalna bani ayar wa laqad faddalna يا رسول الله اللهم صل وسلم على وسلم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كان ادم الله يجي في سؤال يوم abin da Allah ya yi yau abin da Allah ya halitta Allah ya bibita su to a cikin yan adam wayanda suka fi daraja tabaka ta ƙasa su ne ake cewa salihai sama da su shuhada sama da su siddiqai sama da su annabawa kololuwan sama da annabawa manzanni a manzanni su ɗari uku da sha uku su wanda suka fi su daraja mutum biyar ne su ne ulul azmi babu wanda ya kai su daraja duk halittar Allah to ulul azmin kansu ranar suna shiga tsoro wani malami ya wake su محمد إبراهيم موسى كليمه فإذا فنور هم أولو العزم فعلني حتى wani malami ya dunkule su a banki daya su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minka kenan da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul to su ma dai a ranar sun shiga halin tsoro والحال الحال جد ما إنهم سوء العزم لهم عصمة سنادا katangan cewa Allah ya protectin nasu daga saba masa su suna da isma ba sa iya yin sako Allah ya katangance su da aba suna da isma da aba da fi'li kada'i wanda take hana su su aikata sako
ma'ana suna da isma daga Allah wadda ke hana su su aikata laifi sabon Allah amma duk da haka suna tsoro
anan shi ne ƙarƙashin wannan baiti ake kawo wani hadisi da malamai hadisi suka ruwaita kowa aka zo wurinsa ana farawa da annabi adam in an zo wurinsa sai ya ce lalle ubangiji ya masu neman ceton kenan in sun zo sai ce ubangiji ya fushi da bai taɓa irinsa ba to bai ƙara irinsa ba da haka ina jin tsoro ba zan iya fuskantarsa ba saboda ya hana ita cin ɗan bishiyar Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin da ni da mata ta ya hana mu kusanci wani bishiya a aljanna ya bamu dama mu ci kowanne amma banda kwaya daya da gashin shedan yayi gare mu muka ci saboda haka ina tsoro kar mu je wannan abu kwaya daya Allah ya gada wannan zance kullum na kan fada ka duba ba abu ɗaya kaɗai yayi a rayuwarsa wanda yake tsoro wai yana tsoro ya fuskanci Allah da shi mu kuma ba rana ɗaya kawai abin da kai ya za ka kira lahira a tare da ce iya abin da kai yau kawai daga fitowar rana zuwa yau kaga abin aiki ba kai saka kirga su ba yanzu ko za a yanka ka laifukan da mutum yayi kowa mai laifi da cikin wannan ba ba wani mai isma kuma dukkan su annabawa kowa bai shige ɗayan ba sai dai annabi Ibrahim ne yake faɗin kamar uku haka a cikin su duka kuma ba laifi bane kawai dai abubuwa ne demonstrating ne suke yi na wasu abubuwa wanda duka wai don a nuna waye annabi Muhammad inda ba su yakan ba da an zo wurin su kawai suka ce sun yarda za su je wurin Allah to da ba a nuna waye ya isa ba a wurin amma kowa aka zo ya ce ba zai iya ba a je wurin ya wannan ya ce ba zai iya ba a je wurin wannan ya ce ba zai iya ba kamar yadda zai zo gaba za a mara bayani وقد قضى الأملاك والكل قائل لدى ذاك نفسي لم أضل سوائي بل سوائي با na wannan sun sa siwa'i ta ni sawa'i kasa ne wannan a wannan lokaci a biyan zagin duniya shi wuce wa ƙarfa ba al'amlaku dukkan mala'iku ma dukkansu sun tsantsan da kai a ranar dukkansu wal kullu qa'ilu kowa a wannan rana yana ta cewa laga za ta a wurin wannan tajalli da Ubangiji yayi na tajallin muntaƙin a wannan gurin a wannan lokacin kowa yana cewa nafsi nafsi nafsi nafsi har annabawan Allah har har ulul azmi kowa nafsi nafsi yake cewa ta kaina ta kaina kawai lam uballi siwani ban damu da wani na ba ta kaina ni ma yau nake yi yau da sirrin ba ku ne na kai wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kullum rikin minu yau da sha'anin yuri kowa damuwan kansa kawai ta ishe shi shi yasa ma da annabi yace ranar za a tashi ba wando ba riga kowa haka za a tashi aibuwan baba sai da tana ummul mu'minina Allah kara wa da Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullahi ya ra'ayi wani irin lamari ne wannan mutane su tashi ba riga ba ba su tura to ya za a kare kenan yace ai ranan tashin hankalin ranan da zai ba da mutum ya zo masa abubuwan sai suna wani da wani ma ba sa wando ba saboda kaji hankalin ya wuce gaban ka tuna wai kai ma baka sa wando ba wani bai sa wando ba ya kamata da wani ya sa ina aka kalli me ya sa da me bai sa ba abin da yake kanta kawai ya shi rana kowa gudu yake in ya ga dan uwansa yana tsoro kar ya kama shi kila ta wani wani Allah ka bada doki Allah ke bi na zai nasir وقد تبعت أخلاق وكل قائد لنا ذاك نفسي لم أبلغ سواه كوا نفسي نفسي ذاك با روانا دونينا بان دامو كوا با كيكينا هنالك قرر المصطفى ساجدا لمن له الأمر إذني بخير السلام هنالك أولنم لوكتين نيكو أولنم قرم don hunalika yana ɗaukan mazdari wato zarfu zaman yana ɗaukan zarfu makana ina fata ta tantance wannan a larabci hunalika yana ɗaukar sa zama yana ɗaukar sa kuma kan shi yasa ba ka duba cikin surar Ali Imran malamai suke sabani hunalika da an zakariya rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a hunalika shin a gurin ne annabi zakariya yayi addu'a ko kuma a lokacin ne menene da to malamai sun sabani a wannan masallacin ne ko a wannan daidai lokacin da suke wannan magana yayi addu'a to kuma wanne ne yana ɗauka shi a larabci hunanika a wannan guri ne ko a wannan daidai lokaci ne da duk kowa ke tsoron ta ulul azmi kowa yake cewa ta kaina ta kaina karral mustafa sajida sai annabi muhammadu ya faɗi ƙasa ya sujada wa allah a wannan irin yanayi da ake ciki yayi sujada liman lahul amru ga wadda dukkan lamari ke hannunsa lillahi lamru min qablu wa min ba'd lamari na tun kafin a tashin duniya da bayan tashin duniya ma kakkaf yana hannun Allah ne to Allah nan da duk lamari yana hannunsa annabi Muhammad zai faɗi masa sujada in yi masa sujada in a daidai lokacin da yuzni zai kirari wa Allah da khairi sana'i da wani irin mafificin kirari wanda annabi Muhammadu a lokacin da yake bada labarin zai yi hakan yake cewa wallahi ni ma a yanzu haka ban san wani irin kirari zan yi wa Allah ba yace ni kaina a yanzu da nake muku magana ban san wani irin kirari ne zan yi wa Allah ba ba kirarin shi Allah tun da yake Allah ba a inji inji annabi ba a taba masa wannan irin kirari ba sai a ranar zambar wannan kirari zai min ilhamin sa a daidai lokacin ba a taba mar irin wannan kirari ba sai a wannan lokacin zan yi masa wannan kirari sannan sai ya ce irfa rasa ka dan tu'ta wa shafa tu shafa ko ni ma sai ya faru a lokacin إذن لي بخير فنهي وقال له سل تعطى واشفع وأنت ذن فإنك مقبول وأهل أطاعي وقال له لألا يتيب سل تعطى تنبي كومي أمرك tambayi kawai ko mene ne washfa ka nemi ceto tu shafa za a karba shi ne yadda wani hadisi ya kawo washfa tu shafa ka nemi ceto an baka kawai an gama wa an izan tsare duk wanda ka ga dama daga azaba ya tsamu wallahi wani hadisi in kana kallon sa akwai hadisin da aka ce annabi in ya shiga cikin wuta yake shiga yanda ake ba da labarin masu dako suke zuwa suna haƙa buhu da gudu suna jefa a mota haka annabi ke shiga wuta yana jigon mutane yana yana kai kawo tsakanin wuta da aljanna yana kwasa yana zuwa yana watsawa yana koma yana kwasa yana watsawa har sai ya ya ishe shi ya ji ya yi masa sunna shine ma'anar wa sau fa yusika rabbuka fatarba Allah ya rantse da zafin da sai ya bawa annabi ceto sai ya ce ya ishe shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wannan irin ceto da annabi zai mai ban tsoro mai ban mamaki wata rana annabi yana cewa Allah ya bani ceto na al'umma ta a ran lahira zan ceci mutum dubu saba'in ba za su ba hisabi ba hukuma gabaki ɗaya su zuka za su shiga aljanna ba su san hisabi ba su san hukuma mutum dubu saba'in amma da sharaɗin wanda duk zai shiga ciki zai zama wato baya yin irin abun kulumboto din nan firarwa irin abun kulumboto kulumboto din nan ko abun imani da dube da sauran irin na wayan abubuwa da irin tofin da bayi da kai bayi da jindi din nan wanda ake yi wanda bayi da duk dai a ya tabbatar sai dina umaru dan ka tsaya dan ka tsage ya Rasulullahi al'umma ka tana da yawa ka roƙa mana Allah ya ƙara mana a wani hadisi yace na roƙi Allah Allah ya ƙara mana da gurgudun wato dangin mudar da rabi'a wato zan ceci ko dubu saba'in gurgudun yawan kabilan mudar da rabi'a a takaice dai sai da Umar ya sake roƙo yace annabi al'umma kana da yawa annabi yace Allah na roƙe shi ya ƙara mini da kamfata irin nashi guda uku kamfatan Allah sai da Umar zai sake roƙo sai da Umar yace kai Umar ya yi saka kai ka san kamfatan Allah kuwa Allah kan kamfata da yawa in ya in ya ga dawa ba wanda zai rage hankar lalle uku saboda haka bari haka kawai saboda haka dai a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shafi'ul umma wanda zai cece al'umma gaba daya za a ce mara washfa ka ce ta kawai za a baka wa an izan amo duk wanda ka ga dama daga azabar Allah Allah zai fidda shi fa innaka maqbulun ai kai abun karba ne a wurin Allah duk abun da ka nema an karba ta wurin wa alu amani kai ma'abocin baiwa ne wadda dukkan baiwa tana ƙarƙashin ka sallallahu alaihi wasallam fa qumta maqaman qad tasara dunahu akabiru asalin nujumu samai nujumu ba nujuma ba ku gyara innahu nujuma aka sa ko nujumi kuma da shi nujumu eh fa kunta maqaman ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kunta ka aran lahiran zaka tsaya maqaman wani irin matsayi wanda shi da kira maqaman mahmudan da Qur'ani yake cewa a sai an yaba aka rabbuka maqaman mahmuda da zan Allah zai tsaya ka maqaman mahmudan wanda hadisin Tirmidhi ya tabbatar cewa إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم صلوا لي الوسيلة فإنه منزلة في الجنة في الجنة عفوا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سألت لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم الدين النبي يقول كل من كان صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبن يفعل kuma mai ta abu ne fara illa ma dai wurin lahawar da lafi wata dinnan da ake faɗi wurin hanyar da fara da hanyar da fara idan kun gama in ya gama kiran sallah sai ku min salati yace duk wanda yin salati ɗaya bayan kiran sallar nan Allah zai bar goma yace bayan salati kuma ku roƙa min wasila yace wani matsayi ne a lahira bai dacewa ga kowa sai mutum ɗaya tol zai hau wannan muƙamin a ran lahira kuma ina fara ni ne mai mu'ami in ji annabi Muhammad yace duk wanda ya roƙa min wannan mu'ami na lamunce masa ceto na ranar lahira saboda haka ashe kullum aka kira sallah kai wannan addu'a shine Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati sayyidina Muhammad wa wasilata wal fadilata wad darajata al 'aliyata ar rafi'a wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhlifu al-mi'ad fa qumta maqaman za ka tsaya wani irin wurin tsayuwa ya rasulullah makani wato matsayi kad ta tsara dunahu a kabir arbalin nujum sabani wannan matsayi da za ka tsaya din a kabir arsalin wato manya-manyan manzanni a kabiru in ba haka bane kujara ba a kabiri ba a kabiru arsalin manya-manyan manzannin Allah nujumu sama'i wanda su ne taurarin sararin samaniya a wurin ɗaukaka ta ƙasar nunahu sun taƙaitu ga barin iso wannan mukami ɗin na fatan jan mutum manya-manyan manzannin Allah wa'inda saboda matsayinsu kai ka ce tamkar wato nisan matsayinsu kamar taurarin sararin samaniya ne kakatsinsu ta ƙasar nunahu sun taƙaitu sun kasa su kai wannan matsayi wanda za ka tsaya maka ma'ruf din ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam a ya sayyidi in istajartu bi rabbikum ala barrani urbi wa kullu afani a ya sayyidi ya kai shugaba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in istajartu bi rabbikum ina neman kariya ina neman kariya a in nisa jartu bi ubbikum ina neman kariya da soyayyarku ina neman kariyar Allah da soyayyarku in ka samu soyayyar Annabi Muhammad shikenan an gaba kariya ta samu ba wani abin da zai same ka fala zarrani hubi tunda na samu soyayyar ka ya rasulullahi hubi ma'anar hubi shine ismi laifuka na ba za su cuce ni ba tun da na samu soyayya ga yara sunan ba duk wanda ya samu soyayyar annabi wala duk abin da ya aikata in dai ka samu soyayyar annabi ba abin da zai bai sa zai same ka mun sani ba wanda baya laifi kowa yi ba wanda baya laifi sai dai ya kai matsayin annabi ne to laifukan ka ba za su cutar da kai ba matukar ka samu soyayyar manzon Allah wa kullu hafa'i haka nan tafiya ta da nake yi ba ta kalli ma'ana ma'anan wannan gun tafiyar da nake yi ba daidai ba gaba ɗaya ba zai cutar da ni ba tunda in dai na samu soyayyar ka ya rasulullah shine kullu hafa'i dukkan tafiyar da nake ba takalmi ma'ana tafiyar da nake ba daidai ba a shari'a to ba zai cutar da ni ba tun da akwai soyayyar ka tare da ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala barrani sarfu zamani wala ara shamatata a'da'in wa su'a qadani wala barrani sarfu zamani ya rasulullahi tunda na samu soyayyar ka wala zarra ni sarfu zamani jujjuyawa ko jirkicewan zamani ba zai taba cutar da ni ba domin malam zamani iya zamani shi kansa zamani sai ya juya ka dawo shashasha in kai wasa na taba faɗi wani wuri ko a nan garin da wani majalisa da muke wani in ya bar garin su a garin su mutumin kirki ne in ya koma ya ƙaura wani wuri kawai ba sa a kai ba sai ya dawo shashasha saboda ya biya shiga cikin banzaye kawai sai zamani na wurin canjawa juyawa yanayi kawai shi ba sai ya sake kawai ya dawo shakaka to duk jirkicewan zamani ba zai taɓa cutar da ni ba tun da ka samu soyayya ka ya zuwa Allah kuma wallahi haka duk wanda ya samu aka zuci aka ɗauke shi aka nitsar da shi cikin tekun soyayyar manzo Allah ko ina ya shiga a duniya wallahi bai canja ba ko ba za a ji tsoro in ya je wani wuri ba ba america ba ko europe ka je ko ina ka shiga in dai ka samu aka narka ka cikin soyayyar manzon Allah wala ka ga lafiya ba abin da bai same ka kuma ba saudiya ba ko najd ka zauna shi ne mahallin kenan gaba daya ko ina ka zauna in dai ka samu soyayyar manzon Allah za ka ga lafiya ga kuma abin da bai same ka amma yanda ma da gwai ne kai haka da za ka ji wani za ka fara tsoro to allai da wani kan wani kan allai da laidin wa ta jam wa ta da imanin wato da yawa wasu sun in sun yi akwai wanda suka tafi kasashen waje karatu na boko su dawo sun daina fallawa wallahi sai su yi kallon abu kauyanci ne kwarai da gaske kai yanzu ba ka waye ba har yanzu kwaye ana kiran abu akwai da har ya fara tasiri cikin yan boko a menene ake kira su ne ba suna da suna ma musamman har kungiya suke da shi har ya fara tasiri cikin musulman mu yan boko sun daina wasa sun fara wasa da lamarin addini da shari'ar musulunci da sauransu saboda haka dai a takaice da yawa wasu in sun je wani wuri sai su juye juyawan canjawan yanayi kawai zai jinjina su kamar sun dawo shashashu su saki shirya Allah to ba da shi ne to wala wala zarrani wala wala zarrani sarfu zamani jirkicewan zamani bare cutar da ni wata da na samu soyayyar ka wala ara kamata ta ada'in ko baran taba ganin tunda na samu soyayyar ka na rike ka na kama kai rasulullahi baran taba ganin dariyan keta na makiyana ba karan ba abinda mutum a duniya zai zama masa tosku kamar wani abu ya same shi makiyansa su ta madariyan keta kullum makiyanka wanda suke kinka su ta madariyan keta suna samun yadda suke so ma kana samun collapse a rayuwarka shi wace mutum da kama kare baran ga kula a ran sama ta alayi baran taba ganin dariyan ketan makiyana ba wasu a ƙaza'i kuma tun da na same ka ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam baran taɓa ganin mummunan wato hukunci ba abu abun da zai auku ma'ana irin kaga faruwan irin abubuwa na kaga akwai abun da zai auku akan mutum Allah ya hukunta masa mummunan abu ya same shi to in dai ka kama manzon Allah ba za ka na ganin mummunan abu صلى الله عليه وسلم ولا طلبا مما علمت ولن ولن سنت في النفس والأهواء وكيد أعدائي ولا طلبا مما علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم baran taɓa ganin tunda na kama ka baran taɓa ganin sun cewa na abin da na sani ba bayan Allah mutanen kirki ba abin da yake taɓa su a cikin tafiya kamar mutum ya samu abu sai ya zo ya rasa shi shi da ake cewa salu akwai wanda ba suke yi wa almajiran su salu in an samu matsala tsakanin su da kaya wasu in in mutum ya faddare ya ƙi ya ji ya yi wa shi tsakanin rayu to akan yi mara sarfi duk abin da aka baka na asararai da abubuwa sai ce na wasa duk kawai ko ka sani ko baka sani ba sai kwace abu ke dawo ya aiki to wala saraban shi ya ce kar in ga sun cewa ma'ana na abin da na sani na riga na samu a zo a tuɗe shi daga barina ko mulki ne ko wata ɗaukaka ce ko wani ilimi ne ko wani abu dai bayan na same shi ya dawo yanzu babu shi kar in ga haka saboda al'ummar samun karɓar ya rasu da bai san ba bai kasa walan sanat fiyan nafsu ya rasu da sallam kar ina roƙon kar da zuciya ya zama rai ya zama shi ne yake jujjuya ni in ya zama ranka shi yake jujjuya na nafsu kenan dama a san inna nafsa al'amaratu bisu'i in ya zama ita za ta rika juya ka sai yadda kake so za ka yi to mutum ya halarta shi da shi yake walan zarat fiyan nafsu kar kar rai ya zama shi yake jujjuya ni ina roƙon wannan alhurman kama kan rai wal ahwa kar son son rai son zuciya ya zama shi ne zai rika nuna mini inda zan yi ya zama mai nuna inda zan yi shi ne annabi Muhammad sai inda yake so kawai wa kaida wa kaida adai ko wa kaidu idai kar da kuma wato makirci na maƙiya ya zama maƙiya na su zama su su samu makirci su kama ni ya zama sai yanda suke so za ku yi ta yi da ni duka da shirin yana addu'a ne Muhammad da Rubai ya tabbatar da wannan addu'a kan kar abin da aka roƙar nan ya same ya same mu muma shi ya ci gaba da roƙo ya ce wala zarrani makrun wa faqrun wala ghinan amutu aya abda rabbar rabbar samai abda ba abdu ba ajara wala zarrani makrun kar da makircin masu makirci ya iya cutar da ni ina roƙonka ya Allah albarkar manzon Allah kar ma kirkin masu ba kirki ya iya yin tasiri a kaina wala faqr kar kuma talauci ya cutar da ni talauci na cutarwa wala ginan kar ma arzikin ya cutar da ni duk yana cutarwa talauci na cutarwa arziki na cutarwa eh talauci wani ne ya daura ma talauci sanadin talauci sai ya sai ya kauce hanyar Allah sai rika cewa shi bai san me yayin Allah ba wanda ba su kai shi komai ba ga suna Allah yana pompa musu guri kawai ni Allah ya bar ba ba shi yau da lele gobe ya rika cewa shi bai san menene tsakanin da Allah ba ya rika sake maganganun da ba su da suka fara shari'a kaga talaucin da aka daura mar ya zama masa masifa kenan talauci kam ai kullum dama malamai sun yi jayayya yan makarantar azuba mun taɓa yin wannan karatu malamai sun ƙara juna ilimi akan jamala da jalala wai wanne ne aka fi cin jarabawa sa Allah ya daura ma talauci ko ya daura ma arziki duka duka duka duka masifa ne yana so ya ga yaya za ka yi to malamai sun yi ittifa'i talauci arzikin jarabawa sa akan arziki a talauci ka zan daura ma masifa talauci ka ya za ka yi faɗa da Allah a dole ka ce alhamdulillah ba kowa zai zai ce zai faɗi wancan abu ba dole ka yarda kawai amma kuɗi da yawa mutum yana talaka talus da an fara takemar kansu ya fara gane kansu sai ga ya fara yin kuɗi da ya dan samu siyasa ta ba da haɗin kai ko kansila kawai ya samu sai da ya fara yin kudu kawai yammaci ya zama yana da ɗaki ko garin farko ko gari na biyu kudu da kuma ko sai zama yana da ɗaki yana da daduro yana da saboda mai saboda ya samu kudi da da bai da kudi bai da halin da zai tsari Allah to ya samu kudi bai ya tsari Allah da wani kudin shine zai zama wa sharri wani kuma talauci to wai ma'anansa wai ma'anan mai kuɗi da talaka a wurin cin jarrabawa talaka kamar a cewa mutum ya hau duki da irin duki abin nan mai tauri a ce ka hau lokacin da za ka hau da gudu jamala kuma shine kamar a jera filulluka su kai kamar tsawon dutse kamin da ake kawo a ya fi laushi ko to amma yaushe za ka hau har kana hawa kana rikitowa ba zai hau ba ga laushi kama ma ba zai hau ba saboda haka dai a takaice an fi faduwa a wurin jamala wanda duk Allah ya ba su jamala su suka fi faduwa shi ya ba suka yi fi kaɗan a cikin aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake haihuwa ba wala barani makrun kar ina roƙon Allah kar da makirci masu makirci cutar da ni wala makrun haka da talauci kar ya cutar da ni in Allah ya daura ni talauci to kar talauci ya zama ya cutar da ni ya hana ni ya raba ni da Allah duk talaucin ka in bai raba ka da Allah ba talaucin ai ya zama alheri duk arziki kuma in bai raba ka da Allah ba to alheri ne shi ma amma da zarar koma wanne ne in bai raba ka da Allah to aiki ya ya ci amana a mutu ni abin da nake roƙo kawai in ji shehu in mutu wa aya in rayu mutuwa da rayuwa na in zama abda ba abdu ba abda abda rabbi samai ina haƙiƙanin bawan Allah ubangijin samai mai sallama wa Allah kenan subhanahu wa ta'ala على أنني راج بكل فعله مطاعب رأس في مقام الرضا على أنني راج بكل فعله ni ku sani in ji shehu ina ni na kasance ina mai yarda da duk abin da Allah ya aikata a kaina wannan Qur'ani ne na bayan Allah manya wanda suke kai maqamul riza wanda duk abin da aka saukar musu aka aikata a kansu Allah ya turo musu sai su yarda kawai ko mene amma ba kowa ke hawa mukamin nan ba wani da an taba shi kaɗan matatar ranka kafi makan firaki to kafi makan firaki ne da an ɗan taba shi kaɗan sai karkaro sai raki kamar ɗan tsako wanda aka fadi yanzu ka zo ka yanzu yanzu aka fadi ɗan tsako da ga yana karkaro haka wani yake da an dan taba shi kaɗan Allah ya dan taba shi kaɗan ko dan naira ɗari biyu sai faɗi sai ya dame ku gaba ɗaya ku ya dame ku daga kuka an ji ba tare da sake mai kawa so saboda haka dai shehu ya ce ni na ina mai yadda da duk abin da Allah ya saukar mini ya aikata a kaina muda i'ura'atin ina mai sunkuyar da kaina ƙasa fi maqamin rizai a wannan mu'ami ne yarda da duk abin da Allah ya daura min din wannan duk ana ga mana wai mu koya ne fa ba wai mu ji kawai an ja baiti a tashi a waɗe gobe gobe dan ka ya mutu ka gagara kuri ba wa daura wa ya aikata wannan Allah ne sai ka yarda ka san da girman bala'i a ƙasar nan dai wanda muka gani a ɗauke mutu wa wani ba ni kam a iya gani na ban ga irin a wanda na sani kenan irin yadda aka yi wa wala shi kare ba Dr. Hadi ba wanda shi ne a zahiri gashi nan ya samu wadaci Allah ya ɗauke shi ko Kuda shehin ya kira shi yana nuna masa yake ga inda nake so ku fitar da ni a cikin jama'a ya nuna masa ga inda nake so in lokaci ya yi kwantar da ni kuma ina ma wasiya in shashar ibrahim salim yana nan a ƙasa shi nake so ya kaina da yake bayi da yana da yawan shugulloli yana yawan yawo ya yi nisa sosai da ƙasa to khalifa ismail shi zai tsaya a kan gawata dokta ya ce allah ya hana ni ganin wannan rana a gaban shi yake Allah ya hana ni ganin wannan rana yace ni kuma yana roƙo in zama kusa da wurin yayi a gaban jama'a ya fada kusa da inda ka nuna nake roƙo Allah ya sa ni zan fara kuma Allah ya hana ni ganin wannan rana da ka fada ya ya wala kuma haka aka an yi mar wasiya daga baya Allah ya karɓi addu'a ya zo wa fati ana tunanin shi ba zai iya tsayawa akan gawar ba ai duk wanda ya je mun je janaiza an ga yadda duk farfajiyar filin hawa na ariyan sarkin bauchi din na filin kaf ya shiga ba masa kasance haka aka ɗauko gawan emtinta ba ta inda mota ba ta daga gidan shi an ta an fara tabuwa da mota da ba inda mota za ta aka ɗauki gawan haka ana tafiya da ita makaran ya kakkare ba a taba garin al'umma irin wannan al'umma ba da ta taru a bauchi dai kan gawan mutum daya masallacin da yake ɗaukar biliyoyin mutane samansa da ƙasarsa da farfajiyar gaban gidan sarkin kaf ya cika da al'umma aka rasa ta ina ke mu zai shiga ma ya je masallaci gawan sanda aka shiga da ita har cikin masallaci karshe manya-manyan mutane tsoffin shugabannin kasa suka ɗauki shi a kafara suka yi ta kutsawa da shi da yan aka shiga da shi masallaci amma abun mamaki da na kalli kafin ɗin sallar duk tunda ba mu samu ba zai yi ka gawa lokacin da ake yi sai yana zuwa wuri kawai sai juya ya ke kalli gawa ya ce bismillah a jera sauran ya kalli jama'a haka kawai ya juya yau ya fara kafara ka ya gama yana gamawa don ka gane wannan magana da shehu yayi matsayin maqamul rizai kan abin da shehu ya fada ba na mantawa imam Hassan da yazo gaishe shi sai ya jawo wani baiti ina da wani littafi baiti yana shi sai daga baya bayan she ya jaki da shekara wajen nawa wata rana na akwai wani shehi shek abakar gwanini na madina ya rubuta wani littafi sai na ga baitin a shi shehu yake cewa a gaban maulana imam hasan sise yake cewa waladakka ya ibn adam ummuka bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura wa amal hayatika an takuna idha fataw fi yawmi mautika fa'ikan masrura shehu yace wannan yaro yayi sa'a tafiya yace babarsa yau kwanan ta takwas da rasuwa lokacin da za ta cika a kano ta rika cewa haji na duk inda kake na yafe ka haji na duk inda nake kake na yafe ka yace lokacin na aike shi zamfara ya je wa kirce ni taro a zamfara ta cika da haka tana ta cewa duk inda kake na yafe ka yace to ni bai taba min ba bai yi ce na yafe a gaban imam Hassan yake bai taba min ba bai taba taba min ba yace yaro nan dai yadda yake faɗi kenan ba kai ta tafiya ya ce ran da aka aibe shi daga ni sai waye sai waye ya kirga mutanen da ba su kai goma ba su kadai suka san an aibe shi har gari ya waye sai daga ya waye sannan sauran suka san an aibe shi ta ce waladakka ummuka yabna adam bakiya ya ce ya kai dan adam a baitin kenan babar ka ta aibe ka kana kuka ne ne ne ne ne ne kai kadai wannan su haulaka yanzu a kura surura mutane sai sun taru a gaban ka suna ta murna suna ta dariya kai kana ta kuka suna ta dariya ba ka kai kowa ba yace wa amal ayataka an ta kuna idza ba kau fi yawmi mautika zalika masrura yace ka tsaya kai aiki a rayuwarka idan kai aiki ka bi Allah ka bi manzon Allah ranar mutuwarka yadda a ranar aihuwanka kana kuka kowa na murna ranar mutuwarka kuma an ta kuna idza ba kau in ya in ya kasance su kai ta kuka ran da ka mutu kai kuma zalika masrura za kai ta dariya kana murna kowa na kuka kana murna da kuma kana kuka ana murna su saboda haka dai makami ne na yarda bayan nan fa da shekara kuma ko ɗaya ko zuwa da wani abu bai cika biyu kuma cikin Allah ya dubi wanda ya fito kuma ya sake ɗauke shi shine ba da duk dai shi ɗin ya tsallake shi kuma ya faɗi irin abubuwan da ya faɗa a nan saboda haka ba kowa yake samu wannan ba wani ruɗewa zai yi wallahi kuma har yanzu ga shi na lafiya lau duk abin da ya faru aka zo aka ɗauke ma ƴaƴa ba wajen bakwai ko ba abin da ya faru shi ya sallace su ya tsaya har ma ya hira da ƴan jarida kan yi sallan ba ba na manta ba ko kafin ya yi sallan ba ga gawo wakil ruwan sai ya yana hira da ƴan jarida akan wani wata matsala ya gama kafin na ya sallace su Allah ba mu ya tasu أسائله لطفا وفضلا ورحمة وعافية في جميع بلائه أسائله لطفا ina roƙon Allah ya bani lullufi in ji shehu kuma Allah ka bani wa fadlan ina roƙon Allah ya bani falala daga gare shi wa rahmatan ina roƙon Allah ya bani rahama wa afiyatan ina roƙon Allah ya bani cikakkiyar lafiya wacce tafi jami'a bala'i wanda samu abubuwan da na roƙan nan zai isar mini dukkan bala'i da za a saukar da shi in Allah ya bani wannan zai ije mini dukkan bala'i وجاد أحبائي وأنصار منهجي بنيل مراد مع كمال ربائي jiya jiya nan ne ake cewa wani maulidi ba ni bane ne magana ko shugaba ne ko wani waye ne ke magana cewa shehu baya mantawa da jama'ansa a ko ina to gashi nan yana gama roƙa kansa ya cewa jaji a hibbani Allah ka saka wa dukkan masoyana a ga an samu nan duka mudin nan dai masoyan shehu Ibrahim ne ya juyo kan Allah ka wajazi a hibba'i ka saka dukkan masoyana wa ansara ba wa ansari ba a gyara in ansari ne a gyara nawa ansari suka zawa ansara manhaji da dukkan waɗanda suke taimakawa tafiya ta duk mataimaka tafiya ta Allah kuma ka saka musu binaili muradin ka saka musu da ba su dukkan abin da suke buri ko menene muradin su Allah ka ba su ma'a kamali da za'i Allah ina roƙonsa ka ka ba wa dukkan mazoya na din nan da mataimaka tafiya ta din nan Allah ka ba su cikan yarda cikan yarda Allah su samu yarda makamin rida da muka faɗa a bayan kenan Allah ka ba mu wa barik lahum fi fihim wa rabbuhum wa alihim wa auladihim wa kulli zara'i wa barik lahum fi fi'lihim Allah ka sa albarka a cikin duk ayyukan su gaba daya masoyan nasa kenan da mataimaka ta farkin sa yake roƙawa ka sa albarka a dukkan ayyukansu wani guzihim Allah ka sa albarka a cikin dukkan rayukansu gaba ɗayansu wa alim Allah ka sa albarka cikin iyalan dukkan masoyan nasa dan wa auladin Allah ka albarkaci ƴaƴan da suka haifa wa kulli zara'i Allah ka sa albarka a cikin dukkan abu na alkhairi da dukiyoyin da suka tara gaba ɗaya ka sa albarka a cikin ولا دهش يخشى وهم عظامه ولا عطش إذ منك كل سقائي شو يتي ولا دهش يخشى با وني مصيبة جزاء أجي صورو وهم بعظامه وإنن daga kirga ma'ana masoyan shehu wanda suke wato da su da iyalansu da ƴaƴansu din nan babu wani musiba wala da ashun fala da ashun yuksha ba wani musiba da za a ji tsoro wa hun bi imakumu alhalin suna karkashin fakewa da ku ma'ana suna cikin katangancewar ku suna cikin kariyar ku to wallahi ba wani musiba da za su ji tsoro matukar suka zama karkashin fakewa da ku hima ma'ana hima shi ne kariya in kana karkashin kariyar manzon Allah shi ne mai katangance ka to ba wani musiba da za ka ji tsoro kuwa shi ne ma'anarsa dahashu yana ɗaukan kasan lura tana da matsala za ka ji a cikin jiwa da shi yana cewa wa in dahishan a tsarar ko in kulle mashhadi bi mashhadi ainihin zaki huttul maraki ba ɗimuwa a can ko ɗimuwa idan kudubai suka gigice gigita ta hayyuri to koma wanne ne dai nan gan wala ta hashin ne ba wata masifa wadda za a ji tsoro alhalin ana ƙarƙashin kiyayewar manzon Allah wala a dashu ba wani ishin ruwa da za a ci in dai ga an samu manzon Allah to ba wani sauran ishin ruwa da za a ci in minka minka kullu sakai duk wani sha na ruwa ai ana samun sa ne a ƙarƙashin ka ya rasulullah dan gare ka ake samun duk duk wani shayarwa saboda kai an same ka ishin ruwa kuma ya ƙare sallallahu alaihi wa sallam بجاه نبي الأنبياء وحزبه وأنصاره والآل آل أبائه wannan addu'o'i da nayi gaba ɗaya ina roƙon Allah ne bijahi nabiyil anbiya Allah ka amsa mini su alhuruman annabin annabawa an ji ba annabin sauran kowa annabin annabawa da ba ana faɗi inda da cancanta ne kowa sai ya zama annabi kan ya zama al'umman annabi Muhammadu tunda wancan aya ta Ali Imran ko wai da kamar lawo ni ta kan da ina da annaba ake magana da za a da za a ba da aikin na aikan manzon Allah saboda haka bijani nabiyil anbiya ina roƙon ka Allah ka karbi addu'an nan algurman annabin annabawa wa hizbihi algurman jama'ansa wa ansarihi alhurman waɗanda suka tsaya suka taimake shi wal ali alhurman kuma iyalan gidansa kamar an tambaye shi to iyalan ai kala kala ne waɗanne ne ɗaya ya shehu kake roƙon Allah ne ya amsa addu'an alhurmarsu ce wuce alu aba'i alu aba'i wa'innan da annabi Muhammadu ya lulluɓe su da gurgun sa'in nan da bayaninsa su su hudu. Akwai wannan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana da littafi yana da shi jilawul afham akan alul baiti wanne ne ake nufi wani su ce kaza ne wani su ce kaza ne sanda ya kawo magana sama da ashirin ra'ayi daban-daban amma dai first class su ne ado a fa'ili wanda annabi ya lulluɓe su da mayafin nan aka ce lokacin da annabi ya lulluɓe su da mayafin nasa alaihi salatu wa salam yake cewa suna lulluɓe ya kira alhassan da husaini da fatima da sayyidina ali sai ya lulluɓe su da mayafin nan da ya lullube su sai ke cewa Allahumma turhum minan nari ka suturi da hukun yaya Allah ka suturce waɗannan daga wuta kamar yadda na suturce su da wannan burgo hadisi sai ce aka ji dandamali wato kofar ɗakin da ginin ɗakin da annabi ke cikin sai aka ji suna amsa suna cewa amin amin amin kofar ɗaki ba da gini rol na gini sai aka jera cewa amin amin yana ansawa annabi Muhammad yake cewa lamma haula ya ahli fara hiru ta jira Allah waɗannan su ne iyalai na karkace su karkacewa ummu salma matar manzon Allah ta zo ta ce Rasulullahi ni ba ta sani ciki na ya ce a cewa an ci alama ka ne kina matsayin dai na daban amma dai ba ka su sunan bai saka ta ba saboda haka alu aba'i su ne iyalai na farko na gaba kuma a cikin iyalan manzon Allah alaihi salatu lillahi wa salamuhu salatu bi ayyam fakku kullu bidai salatu lillahi wa salamuhu salatu Allah da amincin Allah alaihi ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu wannan salatin biha da albarkan da ne yanfakku kullu bidai za a yaye dukkan shamaki gabari na ma'ana hijabi da yake tsakanin Allah da bayinsa alwurman wannan salati da nai Allah ya yaye wannan rufin hijabi din ya zama tsakanin da Allah ba hijabi biha salatun biha yawan fakku kullu bidai wato in ka samu wannan to ba ya sa baraka da kowa ba manyan bayan Allah kullum ka je wurin su za su kama wasiya ka daina ganin kanka in kana ganin kanka to da sauran aiki kai kanka ba kanka da kanka bai lenta ka ga wani an gane magana kai kanka karka ga kanka bille ka ga wani har ka tuna wa yawa kai ta zargin sa ka shiga uku alayhi salatu lillahi wa salamuhu salatu wa tasbihu shifal bura'i shifa ba shafa'a alayhi salatu lahi kuma salamu salatin Allah da salamin Allah ya tabbata a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu wa taslimun salati da amincin alhurmansu shifal bura'i su zama sanadin su a warkar min da duk abin da ke damuna alayhi ma al-ayyi kiran wa sahbihi salatu wa taslimun tuzilu qahari baitin karshe ke wanda kan da kuma za mu tsaya insha Allah alaihi salatul lahi kuma salatu ke nan an sha an wadatu da sake kawo shi ya tabbata a kansa waye annabi Muhammad kenan ma al'adi tare da iyalansa ya gane su alkirani masu girman darajar nan wa sahibi da sahabansa shi salatu wa taslimu tuzilu tsakani shi salatin alhurman salatin Allah ya yaye kwakwanya da ke tare da aibi shi ke ko ya yi dukkan aibi ne ke tare da hausa ya yi so a takaice wannan shi ne ƙarshen wannan baiti kafila mai albarka insha Allah a majalisi na gaba wataƙila in Allah ya mu sai mu tashi a bi hubbin iman al-ashimi a takarrabu tariktu lahu shauqan wa shauqi ya tsarab insha Allah abin da muka kare da Allah mun halarta da kuskure Allah ya yi mana al'ummar da ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina organizers ne ce dai shugaba yana nan za mu ba wa su MC su gabatar da shi albarkaci wannan zama mai albarka wadda hidimar da aka cikin wannan maulidi Allah ya biya wani sa haka su suka taimaka wa wannan ba Allah wani maulidin nan Allah ya saka musu da alkhairi kuma da shi tabbatar cikin wannan maulidi Allah ya ba su ko da ko ni kankanci abin da suka sa haka shi kuma ina tunanin gobe Allah ya kai mu anan ko gobe ban je a bani akwai maulidi ba in mun tashi daga juma'a za mu dubi lokacin da ya kamata mu tafi za mu fada insha Allah za mu sai fara mu suna za mu fara mu dubi bana